وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin mu al'aqidatu dahawiyya na imamu dahawi mai bayani game da akidoji na ahli sunna ko karatun mu na ƙarshe mun tsaya inda yake cewa wala nara saifa ala ahadin min ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi saif ba mu ganin halaccin aza takobi ga kowa daga cikin al'ummar annabi sai wanda takobin ya wajaba a kansa aza takobi shi ne yaƙi ba mu ganin halaccin yaƙin kowa sai wanda shari'a ta ce a yaƙa ko ko ba mu ganin halaccin kashe kowa sai wanda shari'a ta ce a kashe amma haka kawai saboda bambancin siyasa ko bambancin kasuwanci ko bambancin iyakar gona ko dai wani abu na duniya to wannan baya sa mu ce a kashe wani kamar yadda ake yi yanzu akan siyasa sai a ce jininka ya halatta to Allah ya tsare mu to sai aƙida ta gaba yace wa nattabi'u sunnata wal jama'a kuma mu ahli sunna muna biyar sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma jama'ar musulmi muna tare da jama'ar musulmi kaga yana daga cikin aƙida ta ahli sunna wajibcin biyar sunna ko sannan kuma da kuma wajibcin zama tare da al'ummar musulmi kada ka zama kai ɗai wa nashtanibu shuzuza kuma muna nisantar shazzantaka shazzi shine mutum ya zama shi kadai fita daban wal khilafa da sabani wal furqa da kuma rabuwa mu ahli sunna duk ba mu tare da waɗannan abubuwan guda uku muna biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma jama'ar musulmi sannan muna nisanta shazzi shazzi shine al'umma su yi nan kai ko kai nan ka fita daban shine shazzi kamar asalin shazzi hadisi shaz wanne ne hadisi shaz hadisi shazzi shine wanda yake ya saba ma ko dai ga marwaita ya saba ma marwaita da na fishi yawa ko kuma sun kafi shi inganci shine hadisi shazzi kun fahimta to muna nisanta shazzi shazzantaka da kuma saɓani saɓani baya cikin ɗabi'ar ahalis sunna sai dai abinda babu makawa gare shi dole sai an saba amma dai mu buɗe ƙofa ta saɓani matsala ƙarama da babba ko mina na sai an yi saɓani wannan baya cikin aƙida ta ahalis sunna kun fahimta ashe tun da haka ne mu yi discouraging ɗin saɓani ya fi mai encouraging ɗinai mm, kullum duk abin da zai sa mu yi avoiding ɗin saɓani shi ya kamata mu yi ba abin da zai kawo saɓani ba wal furqa haka rabuwa rabuwa ba ta cikin aqida ta ahlus sunna sai dai ga abin da dole sai an rabu da game da shi kaji wani ya zo da abin da yake karara ya saba ma musulunci an yi mai nasiha ya kyato kaga wannan dole a rabu da shi dole a raba gari da shi amma matsaloli na furu'a da ake samun sabani tsakanin al'ummar musulmi tsakani da Allah wannan bai sa a rabu kuma mafi yawan su suke kawo rabuwa yau ai kaza yace ƙarya ne ba saboda ya ce kazan nan ne ba wani abu ne na duniya dai shi wannan abu da an kalaba a laba ga sabara ne kawai a harbe karsana wani abu ne kila kuna da mashin da kai da shi Allah ya mai baiwa ya sai mota ya baka da mashin to wannan bakin ciki ne gobe da yayi wata magana sai ka ce ai ya ce kaza ai ba mu ta a a a ba akan maganar nan ce akan motar da ya saye ce dalili ne in ya sai mota a rabu da shi a to shi ne mafi yawan sabanin duka ba na addini bai na duniya ne kun fahimta yanzu misali ana kawo cewa dalilin rabuwa wasu suna sadalu to shi yasa an karabu da su don suna sadala ko to sai mun ka gane ku tare da wasu masu sadalu wa'anda kuma nesa ba kusa ba wa'annan da kun ka ce kun rabu da su kun kyamace don suna sadalu ga addini dai sun fi waɗancan da mun ka gane ku tare da su kuma su ma sadalu suke yi ashe ga hakika ne sadalu na kawo rabuwar a dai kawo wani dalili ba sadalu ba domin mafi yawan 'yan siyasan nan da ake da alaka da su duk sadalu suke yi to don me kuke tare da kuma waɗancan ƴan uwanku ma na addini ahli sunna da kun karbu da su don sun yi sadalu sun fi waɗannan da kuke tare da su in dai addini ake so ko ku a ce don yana jan wandonsa to mun ga an rabu da shi don ya ja wandonsa jan wando ba ba na ce sadulu yayi daidai ba sadulu ba sunna ba ce kabla ita ce sunna ga sallah kun fahimta amma sababiyar mutum ya yi sadulu cikin sunna wanda cikin sallah wannan bai zama dalilin a rabu da shi a yanke hulɗa da shi tsakani da Allah in kuma dalili ma in ma shari'a ta yadda a yanke hulɗa duk wanda ya sadalu to mun gane ko kuma kuna hulɗa da wasu masu sadalu ko wasu masu sadalu an kace a rabu da su banda wasu don haka ashe in dai sadalu shine laifin to ka'ida ce duk wanda ya sadalu muga ka yanke hulɗar ka da shi ina fatar kun fahimta hakan ga maganar jan wando shi ma jan wando haram ne mun karanta hadisai nan sau sau sau da yawa munasabobi da dama masu nuna haramcin musulmi namiji ya bar sutura ta ba sai wando ba duk abin da sutura ta namiji haram ne ya bari ta tsallake idanun sawu inda an kaso ta tsaya tsakiyar kwabri amma annabi ce babu laifi ta kai idanun sawu amma duk abin da ya kasa ga idanun sawu yana cikin wuta don haka haram ne musulmi ya saki sutura ta gyauto ne ko wando ne ko jallabiya ce ko riga ce ko kaftani ko abaya ko zane duk wata sutura da inda sutura ce ta namiji haram ne ta ketar ba maka ruhi ba ne haram ne haram ne mai tsaye don gawa idi nan na wuta annabi yayi kaga ko haram ba ordinary haram ba yana cikin ka ba irin zunubi don gawa idi annabi ya sa fashin nayi duk laifin da an ka samu wa idi yana fa'idantar da zaman sa ka bayara kun fahimta don haka babban laifi ne tabbas ga shari'ar musulunci mutum namiji ya sake sutura ce ta wuce idanun sawu to an kace abin da ya sa mun karbu da su don suna jan wandunan su to sai mu ga wasu masu falin gocen kuma kuna tare da su ashe ga hakika ne sakin wando ne a ba sakin wando bane a dai faɗi abin da ya raba su ko su a ce don suna don suna ruqiya ai ruqiya sai suna cire aljannu wahana cire aljanni to wa hana cire aljan hadisi nawa sun ka inganta daga manzon Allah annabi yana nuna halaccin rukuya su ma sun ce ai yan rukuya ne bokaye ne sai mun ka ga waɗanda ka hulɗa da bokaye can bokaye na hakika ne kuma kuko kuna tare da su ashe rukuya ce duk ba su bane in kuna da zuciya ku zo ku faɗi tsakaninku da Allah me ya raba ku mu jiya in ba kuɗi ne da mukaman mukaman ba makaman gwamnati ba makaman kungiya shugabanci na an ka ce yanzu yanzu an rabu an yi shugaba da mataimakin shugaba na ɗaya mataimakin shugaba na biyu mataimakin shugaba na uku da sakatar da mataimakin saka sakataren watsa labarai kujeri dai ga sunan na banza kujerin da ko albashi ba su da irin hakiman nan hakiman hakiman kawai da ake ce ma shegen hakimi wane ne shegen hakimi hakimin da baya da albashi ya shege hakimi to irin kujerin nan ne su ne sun karaba mana addini ba wa bakin ciki shege kujera wadda ko albashi ba ta da ta zan sababiyar rabuwar ka al'ummar musulmi duk duniya ga musulunci me yi muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi Allah ta baraka wa ta'ala aya nawa yawa musulmi gongo har game da rabuwa yace wala tanaza'u fatafshalu wata zahabar rihukum wasbiru inna Allah ma'as sabirina ashe duk wanda kace ka zauna da shi sai kai hakuri dole ya saba maka kuma kamar yadda yake saba maka kai ma wata ran dole ka saba mai ashe dole sai kun kai zukatan ku nesa shine ka'idar zama haka in kace baka hakuri to da kowa har matarka sai ka saki tana saba ma ko ba ta saba ma to ka sake ta ka zanna kai dai tunda kai ba a saba ma to kun gani Allah ya shiryar da mu to shine malam ya ce wa nattabi sunna mu ahli sunna muna biyar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama wal jama'a da kuma jama'ar musulmi muna tare da jama'ar musulmi ba mu zama mu kadai ka fita daban kai ne kai kadai ka tsabbace wa nashtanibu shuzuza muna nisantar shazzantaka zama daban wal khilafa da kuma sabani wal furqa da kuma rabuwa wannan duk ba su cikin aqidar mu ba su cikin ɗabi'ar mu ba su cikin manhajin mu mu ahlus sunna na faɗa muku ni ce duk abin da kun ji ahlus sunna sun kudurta daga cikin kudur-kudurin suna da ayoyin qur'ani da hadisai da ke bakin ɗin su to me dalili na biyar sunna yace wani tabi'us sunna me dalili na biyar sunna kahin mu kawo dalilin biyar sunna mene mecece sunna tukun sunna tana da ma'anoni da dama sunna kalmar sunna tana da ma'anoni gwargwadon ko waɗanne jama'a gwargwadon gwargwadon ma'anar da sun ka ba kalmar sunna kamar malaman fiqhu suna da ma'anar da sun ka ba sunna fuqaha in ka ji sun ce abu kaza sunna ne to suna da wata manufa daban da ta malaman hadisi in ka ji malaman hadisi sun ce abu kaza sunna ne sunnar malaman hadisi tana da bambanci da sunnar malaman fiqhu kun san da haka nan haka malaman usulul fiqhi kalmar sunna tana da bambanci a wurinsu da ma'anar da malaman fiqh da malaman hadisi sun ka ba sunna haka malaman luga in sun ka ce abu kaza sunna sunna lugatan tana da bambanci da sunna ga istilahin malaman hadisi da istilahi na malaman fiqh da istilahi na malaman usulul fiqh hakan ga malaman aqida su kuma aqidatan in an ka ce sunna tana da bambanci da abin da malaman hadisi ke nufi da abin da malaman fiqh da malaman usul fiqh da malaman lugha don haka ko waɗanne da ma'anar da sun ba sunna ina fatar kun fahimta to yanzu nan imamu dahawi game da mine yake magana game da aqida don haka ashe in yace sunna ba za mu fahimci sunna lugatan ba kun fahimta ba za mu fahimce ta akan islahi da malaman fiqh ba a'a za mu fahimce ta akan istilahin da malaman alƙida sun kawo sunna to ga aƙida in an kace sunna me ake nufi yace as-sunna dariqatur rasul sallallahu alaihi wa sallama tafarki na manzon Allah ina fatar kun fahimta tafarki amma na manzon Allah in ka ji malaman aƙida sun ce sunna to shi suke nufi amma malaman luga in sun ka ce sunna su ko me suke nufi tafarki alal idlaqi ba sai na manzon Allah ba tafarki hanya kawai shikenan ko ta kowa sunnatullahi allati qad khalat min qablu wallan tajid li sunnatillahi tabdila wallan tajid li sunnatillahi tahwila kaga sunnar Allah me sunnar Allah ɗabi'ar Allah hanyar da Allah ke bi ga zartar da abubuwa ɗabi'ar Allah ga kafiran da sun gabata wanda duk ya kafirci ga da Allah ka yi mai wannan ita ce ɗabi'ar Allah ɗabi'a ko tafarki kun fahimta malaman fiƙihu in ka ji sun ce sunna to abin da yake an soye shi amma ƙarfinsu bai kai na wajibi ba shi ne sunna malamin fiƙihu in ka ji abu sunna to abin da ba wajibi ba saɓanin wajibi shi ne sunna ina fatar kun fahimta ga alwala kaga malamin fiƙihu suna da farin lolan alwala suna da sunnoni sunnoni ma'ana abubuwan da shari'a ta so amma karfin su bai kai na wajibai bai kai fadillai ba to shine sunna ga malaman fiqh sannan malaman hadisi in ka ji su ko sun ce sunna to suna nufin ɗabi'ar manzon Allah kun fahimta da halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun manzon Allah da ayyukan manzon Allah da tabbatarwan manzon Allah wannan duk sun shigo cikin sunna ga malaman hadisi don hakan ga ma'anar sunna ga malaman hadisi ta fi faɗi bisa ga duk sauran malamai domin su sun samu maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayyukansa da tabbatar wasu abinda sahabbansa sun ka aikata gaba gare shi ya koya samu labari ya tabbatar bai musu musu ba da tabbatar wasu sannan da ɗabi'unsa da halayensa da siffofinsa wannan duk sun shigo cikin sunna ina fatar kun fahimta to sai mallan ya ce a sunna ɗariƙatun rasul in an ka ce sunna shine tafarki na manzon Allah ashe kenan wannan tabi'u sunna muna biyar tafarki na manzon Allah duk abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙƙi ne gare mu ahli sunna mu bi na aiki ko na magana ko na umarni ko na tabbatarwa ko ma na hani abubuwan da ya hana wajibi ne mu hannu daga gare su kun fahimta sannan da halaye ne da ɗabi'unsa da duk abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali an ce manzon Allah mutum ne mai mai mai mai cikakken gemu ashe kenan in za mu bi sunnar manzon Allah ya kamata mai muku sai mu aske namu mu ma sai mu ban namu kun ba irin gemen sarakunan larabawa kamar an shaye non arab ba ana biya tai ana ci ana ci ana ci har ya koma kamar an shaye non arab manzon Allah ce an kai mutum ne mai cikakken gemu akwai wani littafi a saiful qatil lin naza yana faɗin ɗabi'un manzon Allah ya ce manzon Allah mutum ne mai cikakken gemu ta yadda baka ganin ƙirjinsa saboda gemu ya rufe yanzu ina da gemu ko ba ni da ana ganin ƙirjina ko ba a gani to gemun manzon Allah kaga ba irin nawa bane ya fi nawa tsawo dogo ne kuma cikakke mai kauri haka gemun manzon Allah yake to amma kai sai ka zo ka aske kuma baka dan sanda baka soja to me kai ka aske gemu kuma ka ce kai ahlus sunna ne to Allah ya shiryar da mu an ce tufafin manzon Allah duk littafan da na zo game da siffofin manzon Allah in an kai ga sutura zaka ji an ce suturan manzon Allah yan guntaye ne gajejjerun tuwahi garai rigar gajera gyautun gajere don abin da ya inganta manzon Allah ya sa gyautu bai taɓa inganta ya sa wando ba amma ya taɓa sa wando ya ba wani ashe ana sawa ko ba a sawa sannan sahabban sun sa wando na gaba gare shi bai hana musu ba ashe wando shi ma sunna ne tunda ya tabbata to duk sanda za a ku diba duk littafan da na zo da ɗabi'un annabi akwai littafan da an ka rubuta game da shama'ilul muhammadiyya ɗabi'o'i da halaye na annabi muhammad da 'yan an ka zo ga sutura za a ce suturan manzon allah gajeruwa ce bai sa dogayen tufafi doguwar taguwa a yi ta zarce a'a ko dogon wando ko dogon gyautu a'a sutura sai da bakin idanunsa ku diba hadisin abdullahi bin umar dan umar ya ce wata rana zo inda manzon allah sai manzo Allah yana tsaye da gyauto ya wuce idanun sawu sai manzo Allah ya ce min ya abdullahi irfa sau baka daga tufafin ka sama sai na cira shi sama kala zai kara sai na kara kala zai ce kara dai na kara shi wanda dan Umar ka ba labari ya tambaye dan Umar ya ce zuwa ina ka tsaya ce tsakiyar kwabri tun ran nan tustura ta bata koma tsakiyar tsakiyar kwabri ba haka dan Umar ya ce kuma ko hausawa haka sun kace sun ka fassara hadisin manzon Allah sun kace wandon mumini rabin kwabirensa ba haka suke cewa ba a hadisin manzon Allah ne hadisi sahihi yace satirul mu'min ila nisfi saqai wala junaha wa fi riwayatin wala haraja alayhi fi ma bainahu wa bainal ka'abain fama asfala min al ka'abain fatin nari hadisi ne sahihi yace suturan mu'mini kaga bai ce wando ko gyauto ba sutura alal idlaqi satarul mu'mini suturar mu'mini ila nasta sakai ta tsaya tsakiyar kwabrinsa kaga ashe hausawa da sun ce wandon mu'mini rabin kwabrinsa kaga hadisi ne sun ka fassara sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yalwata yace walla harja ko kuma walla junaha alaihi ba laifi akan sa shi mu'mini fi ma bainahu ga abin da a tsakanin rabin kwabri fi ma bainahu wa bainal ka'abain da kuma idanun sawu ba an ce ya tsaya tsakiyar kwabri ba sai annabi ce to babu laifi da bakin tsakiyar kwabri ya kasa da shi har zuwa idanun sawu babu laifi annabi ya ce babu laifi akwai wanda ya sai ce akwai laifi don haka wanda ya bar wandonsa iya idanun sawu bai yi laifi ba in ji annabi amma dai abin da yake abdal abin da yake mafifici ya sai tsakiyar kwabri kun fahimta sai ce fa ma asfala min alka'abain amma duk abin da ya kasa kasa ga idanun sawu to fafin nan yana cikin wuta wane ne cikin wuta wandon ko mai wandon mai wandon in dai namiji ne banda mata su mata abinda an wajibin su saki sutura su taba kasa su taba kasa har kasa sannan ko bayan ta taba kasa su saki kamu guda ko zira'i guda yana jan kasa wata mace ta tambayi annabi to annabi ka ce mu saki suturar mu ta ja kasa in mu haka ga inda najisa fa yace in ki ƙara ba gaba inda babu najisa ta tsalkaka don haka mun karanto cikin littafin alwajiz abubuwa kowane abu ga shari'a da abin da shari'a ta ce ake tsalkake shi ko najasa in ta taba sutura ko ta taba jiki da me za a tsalkake ta da ruwa amma najasa in ta taba takalma da me aka tsalkake ta da ƙasa sai a goge ƙasa ba sai ka wanke da ruwa ba in ka ga mutum na wankin takalmi da ruwa jahili ne ƙasa ɗaya za ka sawa ko tutun mutum katta ko sa ƙasa ɗaya ka goge ya tsalka shigo masallaci da su kai sallah to hakan ga suturar mace in ta taba najasa ita ko leza wadda annabi ya ce ta saki ta ja ƙasa ita ko in ta taba najasa ita ko da me ake tsalkake ta da ƙasa da ta ƙara ba gaba inda babu najasa ta goga shikenan annabi ya ce ta tsalkaka akwai mai cewa bata tsalkaka ba ka gani to Allah ya shiryar da mu shine yace as-sunna dariqatul rasul abinda as-sunna nan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal jama'atu jama'a kuma can da ya ce wa nattabi sunnata wal jama'a waɗanne jama'a wane gungun jama'a 'yan pdp ko 'yan apc ko 'yan abga ko 'yan gargajiya ko 'yan ɗariƙa ko waɗanne iri waɗanne jama'a ake nufi sai ya ce jama'atul musulmin jama'ar musulmi ake nufi su ne jama'a ga shari'a in ka ji ana maganar jama'a mus- musulmi na ƙware ake nufi ba taron mutanen banza ba mutanen banza in sun cika garin nan ga shari'a ba jama'a ba ne kun fahimta sannan shi ko mutumin goda ko da shi ɗaya yake inda na kirki ne matsayin jama'a yake kamar yadda Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya ce inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin ya kasance al'umma an yi an yi an yi fassarori me ma'anar al'umma don sun ka ce al'umma matsayin matsayin al'umma yake taron jama'a don sun ka ce ummatan ma'ana qudwatan matsayin jagora ne kun fahimta amma dai daga cikin fassarar dai al'ummar tana ciki matsayin al'umma yake ba ba shi ɗaya ne musulmi ba zamani ne to kakkuce annabi ra shi ɗaya yake shi ɗaya ɗin na matsayin al'umma yake ashe kenan imani jama'a da nagarta musulunci ke la'akari ba taron inna rijidi ba yan iska in sun cika garin gaba su da wani matsayi wurin Allah mun karanta hadisi in kuna sanowa cikin riyadus salihina hadisi sahihi wani manzo Allah na zaune tare da wani sai wani bawan Allah mutum mani'imci sai ya gito ya hawa abin hawa wadda ta sha ƙawa da gani dai da shi da abin hawa ne duka ga ni'ima sai manzo Allah ya ce ma abokinsa me zaka ce game da wannan yace a wannan babban mutum ne haƙƙi ne in ya zo neman aure a bashi haƙƙi in ya zo wurin DPO neman beli a bashi beli ba DPO na la'akari da rigar da ka zo da motar da ka zo da ita ba kwahin gerin katon da bai kodari ya zo bibiyo na bashi beli eh kaga ana la'akari ana la'akari da wadatar ka ko to sai an sai wannan mutum ya ce ma annabi wannan a babban mutum ne mani'imci haƙƙi ne in ya zo neman aure a bashi haƙƙi ne in ya zo neman beli a bashi shine ceton sai annabi ya kyale ana nan amma wannan kuma mani'imcin kafiri ne annabi ya kyale bai ce komai ba can sai ga wani musulmi talaka wanda baya da wata wata ni'ima tare da shi shi kuma yake to sai annabi ya ce wannan ta shi ko wannan me zaka ce game da yace wannan talakan musulmi ne haƙe ne in yazo neman aure ba a bashi haƙe in yazo neman beli dibiyo ya korai kun fahimta sai annabi ya ce to kaga wannan talakan yace wallahi ya fi cike da ƙasa da wancan katun banza a cika ƙasa duk a cika duniya da irin wancan kafiri to talakan nan ya fi shi ashe kenan musulunci ba taron kattan banza ya la'akari ba a'a imani mutum guda adda imani ya fi a cika garin da marasa imani da haka ya anka ce jama'a ana nufin jama'ar musulmi kun fahimta sai ya ce wal jama'atu jama'ar kuma da anka ce mu ahli sunna muna tare da su su ne jama'atul musulmi na jama'ar musulmi ko da su uku ne ga gari mutum uku ne kawai an na kwarai saura duk ba na kwarai ba ne to ‘yan an ka ce jama'a waɗancan taron in na rijidar jama'a ko mutum uku ɗin nan na kwarai uku ɗin nan ‘yan ana magana jama'a ga musulunci to uku ɗin nan su ne jama'a kun fahimta wahu sahaba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne musulmin farko cikin wannan al'umma ko wattabi'una lahum bi ihsan da waɗanda nabiyo su da kyautata ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako Allah ka sanya mu cikin su fattiba uhum biyar su su waɗannan jama'ar hudan shari'a ne wa khilafuhum saba musu dalalun bata ne shine ma'anar fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba ma manzon Allah bayan shari'a ta bayyana gare shi kuma ya bi tafarki wanda ba na mu'min ne ba kaga nan sai Allah ya kira su al-mu'minuna ga hadisi an kira su al-jama'a duk ma'ana guda ne ya bi tafarki wanda ba na mu'min ne wanda ba na jama'ar musulmi ba to nuwalli ma ta walla zamu jibinta mai abin da ya jibinta wa nusli jahannam kuma mu sa shi wutar jahannama wa sa'an masira makoma ta yi mu don haka kullum ka zan tare da yan uwanka musulmi kakka yadda musulmi su yi gabas kai kuma kai yamma wannan ya saba maki da ta ahlus sunna zama tare da yan uwanka musulmi wajibi ne amma musulmin nan kuma kai la'akari musulmi na kware ba musulmin jabo ba ba irin musulmi 'yan ɗariƙa ba 'yan ɗariƙa 'yan sun kai miliyan sau miliyan ba su da wata kima don me saboda suna bisa ga wasu aƙidoji da sun kalwalwale musu musuluncin gaba ɗaya duk wanda ya ce ga wani abu wanda ya fi ƙur'ani jama'a yana musulunci yake gare shi muna da abin da ya kai mana qur'ani balle a zo da wanda ya fi shi to sun ce salatul fatiha ta fi don ma'anar tafi sun ka ce tana daidai da qur'ani sau dubu shidda ashe kenan qur'ani sau dubu biyar da ɗari tara tasa'in da tara dubu cin masalatul fatiha ba ashe kenan tunda sai an samu qur'ani sau dubu shidda yake zama daidai da salatul fatiha kenan da salatul fatiha da qur'ani wai fi salatul fatiha ta gare su waɗannan muna kidan yawa da su to bayan wucewar manzon Allah kuma sun ka ce Allah ya sauko da wahayi yabba Jibril ya kawo ma wani kuma wahayin nan shari'a ne gaskiya ne ana koma wani wahayi bayan wucewar manzon Allah don an wa wani wahayi meye ma'anar fadar Allah da ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina kaga duk waɗannan abubuwa ne da ke walwal imanin da sauran miyagun aƙidun da suke tare da su haka yan shi'a su ma suna bisa ga nasu aƙidu da su ma sun hishe su da cikin al'umma don haka yan yan shi'a ya kai miliyan sau miliyan ba su da wata kima ga musulunci kun fahimta daga cikin aƙidun shi'a sun ce duk allan da annabinsa abubakar shi ne khalifa wannan annabi to wannan ba allansu ba ne wannan annabi ba annabinsu ba ne duk allan da annabinsa khalifan annabinsa shi ne abubakar to wannan ba su yadda da wannan allah ba su yadda da wannan annabi ba ashe kenan allanmu daban da na yan shi'a annabinmu daban da na yan shi'a ba abin da ya haɗa mu da su to yanzu wanda bai yadda da allah ba ku ba ku yi tarayya Allah da shi ba ku yi tarayya annabi kaka zuwa wai a samu kabala wai mutu'a halacce ko ba halal bace mutu'an mi hmm? ko ko wasu abubuwa da ya kanana da an ga zaba ma shi'a na furu'a wai su za a muqabala da shi'a da ahlus sunna ga saboda rashin sani to Allah ya shiryar da mu da masu kama da su jama'a kamar yan siyasa yan siyasa me amfanin su da yawan su ba da gaske suke yi ba da yawan su ba musulmi ba don suna tsafe tsafe duk yaran nan da ake sacewa ana kwalkwale musu idanu su wane ke sa ana kwalkwale musu idanu su su ne ake wa tsafi qur'anayan nan da an kai jefa cikin matsayi kwanaki zamfar aikin wane ne aikin yan siyasa ne na wancan zaɓe liwaɗoɗin da aka yi cikin masallaci duk su wane ne su ne to wanda ke iya ɗaukar qur'ani ya gaji ha cikin matsayi wanga muna kidan ya cikin mu in bai zan kafiri ba wane ne kafiri duniya to Allah ya shiryar da mu to kun ji wannan ko to menene dalili na cewa dole mu bi sunna kuma mu zan tare da al'ummar musulmi ga dalili qala Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukaki ya ce ma annabinsa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni kaga magana ta kare qul ya kai annabi ka ce musu in kuntum in dai kun kasance tuhibbunallaha kuna son Allah so na hakika ne fattabi'un to ku bi ni ma'ana ku bi manzon Allah ashe alamar son Allah shine biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ki biyar manzon Allah kuma kana iddia'in kana son su kana son Allah ƙarya kake iddia'in kana ƙarya ne kun fahimta alamar son Allah shine biyar manzon Allah biyar manzon Allah ga me ga komi duk umurnonin da yayi wajibin ka ne kai gwargwadon ikon ka abubuwan da ya hani ka hane su gaba daya duk siffofi ne da ɗabi'unsa in dai banda waɗanda an ka ce wannan hususiya ce gare shi kamar auren mace fiye da hudu kaga wannan ku ta tabbata ga annabi ko ko da ya mutu ya mutu da mata tara yanzu ya halatta gare mu ya koyi da manzo Allah ma aure mata tara a kaga wannan khususiya ce khalisatan laka min dunil mu'mina akwai abubuwan da anka keɓanta gare shi kamar rashin wajibcin rabon kwana manzon Allah yana iya kiran duk wanda ya kaso ko yaushe yana iya zuwa ɗakin ta ya kwana mu ma ya halatta mu haka nan mu kiraba kwana duk da yake an bashi dama amma kuma ya tabbata annabi ya raba kwanan kun fahimta abubuwan da ya da ba keɓantattu ba waɗanda an ka keɓance gare shi mu bar mishi amma duk abin da ya tabbata gare shi wanda kuma ba an keɓance shi da shi ba haƙƙi ne gare mu bi to shine Allah ya ce ka ce musu in kuntum tuhibbunallah in kun zan kuna son Allah fattabi'un to ku bi ni ma'ana ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yubikumullah sai Allah ya so ku wa ya gafir lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku ashe da mi ake samun son Allah da biyar manzon Allah yuhibbukumullah in kun bi manzon Allah sai Allah ya so ku ashe ana samun son Allah ne da biyar manzon Allah shi yasa kaga hayyar musulmi ba su samu Allah ya so su ba don me saboda suna sa kissa ga biyar manzon Allah ba su bi manzon Allah yadda ya kamata su bi shi ba shi yasa hayyar ba su samu yadda Allah yadda ya kamata su samu ba ina fatar kun fahimta to Allah ya gyara mana imanin mu sai ce wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai kaga wannan aya tana nuna wajibcin biyan manzo ce fattabi'uni ku bi ni umurni ne umurni kuma ana daukar sa akan wajibci wa qala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda yake saba ma manzon nan Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama min ba'd ma tabayyana lahu da bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi kuma yake bi gayar sabilil mu'minin ta farkin da ba na mu'min ne ba su wane ne almu'minuna anan waɗanda yace ma aljama'a kuma yake biyar ta farkin da ba na mu'min ne ba Allah ya ce nuwalli za mu jibinta masa mata wallahi abin da ya jibinta wa nutli jahannama kuma sanya shi jahannama wa sa'an masira makoma ta yi muni yace duk wanda yake saba manzon Allah ashe kenan wannan ayat tana nuna mana haramcin saba manzon Allah to duk wanda an ka haramta a saba ma me an ka ce kenan ayi mai abi shi biyayya ita ce kishiyar sabani to an haramta a saba mai ashe kenan al'amru bi shay'in nahyun an diddihi kun fahimta tunda an an hana a saba mai to kenan umarni ne cewa a bi shi wannan ayat tana nuna mana wajibcin biyar manzon Allah da kuma lizimtar al'umman musulmi yace wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ina fatar kun fahimta ashe biyar tafarkin mu'minai wajibi ne wa qala ta'ala kuma Allah ya ce qul atiullaha wa atiur rasul ka ce musu ya kai annabi ka ce musu ku bi Allah kuma ku bi manzon Allah kaga wannan ayat tana nuna mana kwalan kwalan wajibcin biyar manzon Allah fa in tawallau in sun juya baya fa inna ma alaihi ma hummila to abinda an ka dora mai shi annabi na dokoki yana a kansa fa in tawallau in kun juya baya fa inna ma alaihi ma hummila abinda an ka dora mai shi annabi yana a kansa wa alaikum ma hummiltum ku kuma abinda an ka dora muku yana a kanku wa in tudi'uhu in kun bi shi ta hata dukun shari'a Allah ya bada lamuni menene shari'a duk Allah ya tara shari'ar duniya ya tattara ta ga biyar manzon Allah wa in tudi'uhu tahtadu in kun bi shi kun shari'a wa ma allar rasul illa al balagulun ba abin da yake akan manzon nan sai i da sako bayyanan ne kuma ya idar mu ashe da ya idar don gashi ga hannuwan mu ko wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman wannan tafarki da nazo da shi menene annabi ya zo da shi musulunci wannan tafarki wannan tafarki wa anna hadha wannan addini da nazo da shi sirati mustaqim shine tafarki na wanda an miƙaƙe kaga Allah ya kira duk abin da manzon Allah ya zo da shi siratul mustaqim hanya madaidaiciya fattabi'u sai Allah ce to ku bi shi kaga wannan shine umarni ashe biya abin da manzon Allah ya zo da shi wajibi ne wala tattabi'u subul kada ku bi yan hanyoyi menene as-subul abubuwan da aka liƙawa ga musulunci amma liƙa su ne an ka yi ba cikin musulunci suke ba kamar mi kamar ɗari ku misali da sauran ra'ayoyi na ɓata da wasu ɓatattu ke yi cikin musulunci da abubuwa na bida'a da aka liƙa ga duk dai abin da liƙa shi an ka yi ga musulunci kamar yadda hadisin abdullahi dan mas'ud ya fassara mana dan mas'ud ya ce lokacin da an ka saukar da wannan aya yace khatta rasulullahi sallallahu khatta lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khattan sai manzon Allah ya muna layi annabi yayi layi haka ga ƙasa layi miƙe wa khatta an yaminihi khututan yazo daman layin nan ya wasu ɗan layoyi ko wani layi liƙe ga wannan wa khatta an shimali khututan yazo hagun wannan layi ya wasu ɗan layi ka duk waɗannan layoyi ƙanana kowannen su sai an liƙa shi ga wannan layin na tsayi kun fahimta wa ƙala sai manzon Allah ya ce hada sirati wannan shine tafarki na wanga da kun ha gani tsaye wa hadhihi subulun waɗannan kuma da kun ka gani gefen dama da gefen hagu sun leku da shi su ne subul waɗanda Allah ce kakkubi wa ala kulli sabilin min ha shaytanun akan kowane tafarki akwai wani shaytani ya da'u ilai da yake kiran mutane ku zo kaga shehin ɗariƙa yana kiran mutane ga ɗariƙa shehin tijjaniya shehin ƙadiriya yana kiran mutane ƙadiriya shehin na kashe bandi kowa dai dan shi'a yana kiran mutane zo su yi shi'a cikin su wacce manzon Allah ya yi babu ya da kira mutane ga musuluncin da ba manzon Allah ya zo da shi ba don haka duk wanda ya zo da wani abu wanda ba manzon Allah ya kaga dan maulidi yana kira mutane a yi maulidi tsakanin ku da Allah manzon Allah ya maulidi to bari a ce shi aka tsakanin ku da Allah sahabbai sun yi maulidi to yanzu za mu ce wa'annan zo baya sun yi sahabbai sun manzon Allah mun zan yan shi'a kenan in muka ce haka nan kadiba yadda Aisha ka sun manzo Allah dai Aisha ba ta yi maulidi ba yau yau wani an ka samu ya yi Aisha sun manzo Allah kai ko an ce ma akwai wanda zai zuwa daga baya ya fi aisha su manzo Allah kana yarda to duk abin da an na girmama ga manzon Allah wanda ba a samu sahabban nan sun yi ba ya za ka ce mai addini ne to su ne subul din shine Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula kaf ku bi yan hanyoyi da ake likawa ga addinin fatafarraqa bikum sai ta raba ku an sabili daga tafarkin Allah duk wanda ya bi wani tafarki ko dariƙa ko wata mazhaba ko wani ra'ayi mugu ko wata bid'a za ya raba shi da addini zalikum wasakum bihi wannan shine abin da ake muku wasiya da shi la'allakum tattaqun ko cewa za ku ji tsoron Allah Allah ka cika mana zukatan mu da tsoron ka wa ƙala ta'ala kuma Allah maɗaukaki ya ce wa la takunu kada ku zamo kalladina tafarraqu kama waɗanda sun ka rarraba kaga hana rabuwa kak ku zamo kama waɗanda na rarraba don haka yaya za a rabu kuma ka ce an ci gaba rabuwa ta taɓa zama alkhairi wallahi tun sadda Allah ya yi duniya da ɗaya ba a rabu kuma an ka ce an ci nasara ba rabuwa tana nan wadda Allah ya kira ta ya Allah ya kira rabuwa ya ce rauni ta kasa musulmi wala ta naza'u kada ku yi saɓani fatafshalu sai ku kare fashal mai fashal karewa sai ku kare ba kare a ta ƙashi ba sai ku kare wata habari hukun kwarjinin ku kuma ya tafi da kuna ku goma irin kimar da an gare ku ku goma yan sai kun ka dare biyu saɓani ya same kun ka dare wannan kungiya ta komo su shidda wannan sun komo su hudu cikin wannan kungiyoyin wacce gaba kila bar masu shidda suna cewa mun hiso yawa mu mu shidda su su hudu ba mun fi su yawa ba to yanzu Allah da yanzu da kuke ku shidda da jiya da kuke ku goma jiya ku goma kuke yau kun koma ku shidda kuma kuna cewa kun ci nasara ina nasarar take sai da yanci gaban mai gidan rijiya yana ƙara yi lahira yana cewa ya ci nasara ga aiki to shine Allah ya ce fatafshalu sai ku kare ku samu fashal wata zabari hukun kuma kwarjinin ku ya tahi in kun kai sabani wasbiru me maganin sabani hankuri sai Allah ce ku yi hankuri duk wanda ya kace taho mu zauna ka ce zo mu bata ba ku ganin yanzu abokin nan naka a akwai lokacin da kuke rabuwa ko in lokaci yayi kai ka tai ofis shi yayi kasuwa kai ma'aikaci ne shi ko dan kasuwa kaga za ku rabu kila sai da yamma ka taso da oshi ko ya taso da kasuwa ku haɗu masallaci ko makaranta a yi karatu to amma da ba tsakanin harshe da haƙura akwai wani abu da ka raba su kullun tare suke 24 hours ba ko yauci guda bai zuwa ba tare da guda ba ko kun taɓa ganin haƙura ba tare da harshe ba amma suna saɓa ko ba su saɓawa wata rana haƙura in sun ta wani harshe sai ya yi jini kai da kanka sai ka yi galla sun saɓa ko ba su saɓa ba to in ya za ana saba tsakanin harshe da haƙura da 24 hours ba yadda za a yi wani rabu ba inda guda ka taya ba tare da guda ba balle ku da zamantakewa ku ta ɗan lokaci ce shi yasa Allah ya ce wasbiru ku yi hankuri inna Allah ma as-sabirin Allah yana tare da masu haƙuri yanzu waɗannan masu jan wanduna kun ka ce kun rabu da su kun ka kyale su wato kamar kun ba su lasin su gaba da jan wanduna dori ku yi hankuri ku kyale su da wandunan nan a ci gaba da wa'azi ai tun da masu imani ne yau a karanta hadisi gobe a karanta hadisi wata rana su ko da manyan sun kiya mabiyan suka cewa kai jama'a yanzu duk waɗannan hadisan mu sa kafa mu take su jama'a ya kamata mu kan mu kiyamul laili sai haka mabiyan sun hada jagora da zaran ya waiwaya baya babu mabiya na zaina dole shi ma ya dawo shirya ba ga hannunka take ga hannun Allah take kun ba shar'i na wai don nayi ma nasiya na karanta ma ayoyi da hadisai dole yanzu ga Allah zai lokacin da Allah ya so yake bude zuciyarka ka fahimta kun fahimta don haka da wani a ci a hayi hankurin da Allah ya ce a ci gaba da zama da su amma a ci gaba da karatun ayoyin da hadisan a sa littafai in majalisin mu ya guda yanzu a sa riyadu salihin babu riyadu salihin akwai babin sutura cikin littafin akwai babin sutura ko kuma ya kawo hadisai masu nuna haramcin jan sutura ta wuce idanun sawu to yanzu masu jan wanda na falingo suna zanna an karanta ko ku a sa kitabul kaba'ir na imam zahabi yana daga cikin kaba'ira jan sutura duk dai littafan da an kasa dai dole sai an kai ga wannan ko a sa shama'ilul muhammadiyya a sa littafin imamu turmizi shama'ilul ma ko duk dai littafin da ke bayani sai a kai ga ɗabi'ar manzon Allah ta sutura za a jiwa da sutura don haka duk mutum in dai da gaske kai ba sun zuciya ka bi ba ai dole ya gyara to da yin haka nan da hankurin zama da su mai musu fatan Allah ya buɗe zukatan su fahimci hadisan nan da a ce a ba a tare da su waki sai a yi hankuri kamar yadda Allah ya ce shine Allah ya ce wasbiru inna Allah ma'as sabirin Allah na tare da masu hakuri don haka Allah shi gwada mana saɓanin nan da a cikin ƙungiyar mu ta izala an jaye shi saɓani ne na duniya ba na addini ba amma wannan ga fahimta ta ne saɓani ne na duniya inda muka gano haka nan ai mun yi shi shekarun baya sai da mun kai shekara 20 da wani abu muna zagin juna musamman su suka kafirta mu kodan yan tawaye kafirai ne yan tawaye mushrikai ne yan tawaye ba su da imani yan tawaye jinin su ya halatta yan ta sun ka kore mana mata sun ka ce matan mu sun sako mu ba mu ce kafirta su ba sai dai da ta yi zafi da ba irin mu masu zafin kai mun kama mai da martani amma mafi yawa yan bangaren ba su cika kafirtawa ba waɗancan su kafirtawa wai don an cewa ni ba shi a shugaban malamai ba to bayan an yi sama da shekara ashirin ana haka nan da an ka zo daidaitawa cikin awa guda an ka daidaita an cewa ne sai haka sake kalmar shahada to duk kafircin nan da an ka yi shekara ashirin da ɗoriya ana yi lokaci guda dama na ra'ayi ne nan za ku ga inda ba na ra'ayi ne ba ba za a haɗu ba sai an to lalle wani abu kaza da haka lalle sai ka sake kalmar shahada akwai wanda an ka tsaye an ka sai sake kalmar shahada shi da ma ra'ayi ne to ana sa ra'ayi ga addini babu ra'ayi to gara ma wancan da wanga na yanzu shi na yanzu ko dalili baya da in kuma suna da dalili su kawo mana me ya kawo rabuwar duk dalulu wanda bangare biyu ha kawowa ba wanda an dalili ga shari'a ba kowannen su yayi magana ba to wa kawo dalili na shari'a da ke sa a rabu lalle abu kaza ya zama wajibi sai an rabu wa kawo ba wanda ya kawo to don an yi lancan an tara kuɗi wani ya ɗauke shi kasa al'umma musulmi su rabu a kyale shi da kuɗin mana duk waɗanda mun kashe dalancin ne ha a kyale shi da su dan uwanmu ne don ya ɗauki kuɗi mi mu yi mai fata alheri rabonka ne mu ma Allah ya bamu namu sai an ka ce a tadda ya muci ya ɗauki kuɗi ya kyale mu ya bamu yan kaɗan sai aka ce ashe kuɗi ne an samu motoci goma ya ɗauki bakwai ya bamu uku to baka hankuri da ukun roki Allah ya sa musu albarka ko ku Allah ya kawo su an ce muku shi yasa ma masu taimaka da sun hagano rikicin na kuɗi da sun ka babba da masu yawa inda kun yi hankuri ba ya ɗau mota bakwai ba cikin goma ya ba mu uku kila gobe a koma kawo su goma kila su haɗo hannun waɗanga da an ka ba uku su ko su ɗauki bakwai su aika mai uku yana da magana in yi magana ce to ai kwanaki an kawo goma ka ɗauki bakwai mu ko yanzu mun ɗauki bakwai mun baka uku shikenan to amma sai an ka tidda an ka tidda ya mu don haka mu dai addu'ar mu shine ya Allah zuciyar kowa ga hannunka take kuma ba wani da zuciyar zuciyarsa ta gagare ka Allah ka jawo zukatan waɗannan malamai da shugabanni namu ka ganar da su rabuwar al'umma ba alkhairi bane ba abinda alkhairi kamat haɗuwar al'ummar musulmi musamman ahlus sunna musamman mu ahlus sunna da ake waye da maƙiya ga 'yan shi'a sun zagaye mu ga 'yan ɗariƙar tijjaniya ga 'yan ɗariƙar ƙadiriya ga 'yan baruwanmu ga 'yan siyasa ga sarakunan gargajiya wallahi azim ko kun ga guda da cikin waɗannan tare da mu tare ce ta jiki kawai wata manufa gare shi da mu ya san muna da yawa ɗan siyasa ne in an ka tashi ya ce yana tare da mu don mu jiha mai ƙuri'a ba haka suka yi muna ba ɗan siyasa nawa mun kawa kamfen yana ciye kawai bai san da mu ba ko kun mance tusa za an sabin duk sakkwato da dan siyasa da mallami wai kamfen din da Bello ya yi amma mi ya zama mi kamfen din ya zama min daga baya bakin ciki iyaka ni da yake da yake adashi nake ba a kwashe ni da kyau ni ce to wallahi sai dai a mana hoho juna to inda ba iri na na mai karin halin ramawa ba da yanzu hawo jini bai kan min ba shi yasa ko na zo asibiti ban da hawan jini don kayan min na rama to wanda ba su iya rama irin su malla abbas jega da ba su iya ramawa su suna da karimci ba su iya ramawa hmm zai shige gida su yi ta kuka hauka sai dai mai kuka Allah da ni da kai in ba a ɗatu da yaro ya ba shi daddawa sai kaji to Allah ya shiryar da mu yanzu da waɗannan ƙattin banza da aka yan sababiyar rabuwa ko mun dare in mun haɗu baka san iyaka abin da muka iya kanmu ba da na duniya da na addini amma yan sababiyyar rabuwar abubuwan da ya kamata mu kanmu mun kasa sai mun bi wa'annan kattin banza inda ba su mu ba mu son su dan siyasa kai ne ka zo ka azuwa azi kace da boka da mai zuwa inda boka duk kafin rai ne shi ko yana zuwa inda boka yi kuma ya ji ka ce wato matsayin kahiri ka ɗauke shi don Allah faɗe da za a iya sauka ko kaga ya jawo ka ya jawo ka ne kawai domin ka jawo jama'an nan da bayan ka su jawo mai ƙuri'a amma so kan wallahi babu shi duk wanda kace ma kafiri ba da za a iya sauka kuma haka yake kuma har cikin kokon zukatan mu da boka da mai zuwa inda boka duk kafirai ne ko ba kafirai bane to to da mu ci gaba da biyar waɗannan makiyan mu sai mun ga mai musu kuwa su ce kun yi kuwa banza irin wanda an kawo su bella yabo da mu taho a haɗa kai in muna haɗe muna iya tsaye da ɗan takarar kansila muna iya tsaye da ɗan takarar ciyamomi har gwamnoni jihohi da yawa muka iya tsaye da ɗan takarar gwamnoni ko ba mu iyawa da mu ci gaba da bai yan giya yan lewaɗi kana ahalin sunna ko ka bi mashayi giya ya gobe ka zo ka aza dandali ka yi mai shan giya ta da wa haki da shi haki ko baka ce ko baka wadin zuna ne ba san da shi haki kuma zamanin siyasa ne yana da yan adawa wayanda sun kai takara ya kashe su don Allah suna so nai ko ba da shi haki ba kai kai wa'azinka da kyakkyawan niyya su abukan adawa cewa wala da wani ake kamar shi ɗaya ka shan giya garin nan kai kai don Allah su ko suna yi don siyasa yana kuma son ka to yana liwaɗi yanzu liwaɗi aya nawa wuri nawa cikin ƙur'ani Allah ya magana game da yan liwaɗi to yanzu kana tafsirin ƙur'ani irin tafsirin da muke yi sati sati she in ka cimma ayoyin nan da Allah ka bada labari game da ya ƙetare su za ka yi don ka a ce da wani kake dole haka karanta su kuma ka fassara kada Allah ya sa ka yi bayani waɗi imar ka fassara word for word kalma kalma ka wuce dole dai ya bada ma'anar cewa Allah ya zargi yan liwaɗi kuma ya nuna halaka su kuma ya nuna abin da suka yi ba ba na ƙware ba ne. to shi kenan yanzu akwai wani gungumin ɗan siyasa nan kowa a gari ya san lewaɗi yake yi ya biɗa kowa suna wani magini a ce ka hauta kowa to haka yake ya hauta kowa in ka tara ɗoyin da ya hau buhu bai iya cika su to ka kai ga ayoyin lewaɗi ka an ce da shi haki yana koma son ka kaga bai son ka to yanzu da bai waɗannan 'yan lewaɗi muna ahalar sunna masu imani mu amma yan lewaɗi an masu gidajenmu mashaya giya amma yan mazinata eh masu zuwa inda bokaye kafin rai matsafa masu ana kwalkwale masa idanu kowa ga gari ya san ya shi yanzu ana kwalkwale idanun yara yace yayi tsafi kuma a ce su ne masu gidajen mu mu ahlus sunna malamai masu wa don Allah wuce na kasa ta wuce muna haka nan sai ga sunna ta mu ta ki zuwa ko ina sai ka gama kuwaci kuwaci a gane ka gidan wani matsafi to me kai ka inda yake kace kahiri ne me kai ka inda kahiri shi ya kamata ya zo gidan kuma ka nuna mai kyama mun kawo ka gidan to yanzu kai ka zo da gyammu busu busu amma ga kunan bai da matsafa bai da yan lewadi don haka gobe in an ka ce mallan wani matan wani ne bi allahi ya ce ma ka zo ka fi goma yaran ka yadda akwai matsala ya ce to ka zo karhe goma na dare ka tashi da gemun ka ka ketare mata ka ka ta karye goma ya kyale ka nan cikin area boy a shegin mallamin ga shegin mallamin shi da azu shekarun je ce lewadi to ai ya san mai gidan lewadi ya kai mun kawo shi ko ba haka yara ni za su cewa ba tunda su bakin ciki suka don sun san da abin nan da zai ba su zai raba biyu ya baka rabi kai mallam don haka bakin cikin zuwa sai ka ga yashin to ai kwanaki shi zai ce lewadi bai da kyau to don Allah bai san mai gidan na lewadi ba to mun kawo shi sai a kama zagi tun ana yi haka ji makunnan kun baka iya rama tun da ba gidan kana ba kun ba kiran ka an kai kai haka ya kyale ka nan karfe goma sha ɗai sha biyu karfe ɗai to ka kai karfe ɗai gidan ɗan liwaɗi gobe in an ce hawan ka yayi ka zo kun yi minti goma sha biyar ko ashirin ko talatin tare da shi kai ɗai cikin ɗaki in an ce wallahi jiya mai gida da mallan wani ya kwana do Allah an yi laifi ha nukan gida na karfe ɗaya na dare to ka gani to da biya waɗannan ƙaccen banza kowa Allah ku taho ku haɗe mana ƙungiyar gama tsaye da 'yan takara mu yi addini sauran abubuwa duk ba inda an ka saba ga aƙida abubuwa ne na furu a wannan ana ana overlooking din su ba ba su sabubantar da rabuwa ya fi wani biya waɗanga ƙaccen banza ana ce mana 'yan lewaɗi yau mallamai zai yau aka ce mu matawa ne kun san da haka ko ba ku sani ba kai kai kace baka san mallawa da wanda aka ce matawa gashi nan mallami mai wa'azi ana nuna shi ga talabijin amma da an gaisa a ce kai shi da aka ce mata wani girma ya haɗa ko bai haɗa ba ya za a yi wa'azi ne ya samu kima ga idon jama'a tunda su masu sauraren ka ko su ba su iya abin nan da aka zargin ka kai an mallami ana zargin ka da wannan mugoyan alfasha ya za su ɗauki maganar ka to Allah ya shiryar da mu don haka ku haɗa musu don Allah su su haɗe mana ƙungiyar nan su haɗe mana ita kayan siyasa ta taho in ba haka mu zo mu ɗebi tamu cikin cikin tasu ko da yake in mun kaɗi ba kuma an yi rabuwa ko to Allah shi da mu Allah shi gwada mana sun haɗewa da sun ga tunda sun taɓa haɗewa to Allah ka sa su koma haɗewa wata aya Allah ya ce wa la takunu kallazina tafarraqu kakku zanka ma wa'anda na rarraba waqtalafu sun ka saba ma juna min ba'da ma ja'ahumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu su wane ne sun kai sabani sun ka rarrabu bayan hujjoji na zo musu bani isra'ila yahuda nasara kamar yadda annabi ya bada labarin cikin hadisi yace iftaraqatil yahuda ala 71 firqa wa iftaraqatil nasara ala 72 firqa sai ce wasa taftariq ummati ala 73 firqa kullun finnari illa wahida su ne waɗanda sun ka rarrabu sai Allah ce to kan ku zamo irin su ulaika waɗannan da na rarrabu sun kai sabani sun ka rarraba lahum azabun azim wata irin azaba mai girma ta tabbatar musu don haka jama'a sabani da rabuwa alheri ne ko sharri sharri ne don azaba ya kawo Allah ya tsare mu wa ƙala ta'ala don haka ku yi niyya ku rubuta musu nasiha ku ku iskan ma shugabannin nan da mallaman nan na izala ku yi musu nasiha bangare biyu yanzu ba magana goyon bayan wani bangare za ka yi baka soke wani bangare a soke wani bangare duk ahalis sunna ne musulmi ne yan uwanmu ahalis sunna kuma duk malaman mu ne mun zanna ta da su ko ba mu zanna ta da su ba mun zanna abin da ya raba su addini ne ko duniya duniya ce kowa Allah ku jaye abubuwan nan ku to ku haɗi ko don addini ya ƙara ƙarfi kuma mu huta da muna biya waɗanda ba su son mu yanzu ga 'yan siyasa nan dan siyasa nawa ya yi amfani da 'yan uwanmu a halin sunna an kai mai kamfen amma yanzu ya kamar bai san da su ba kaji sai dai an shi kyauta an shi kakkarasa la yasmin wa la yaguni min ju'in to Allah Allah ya shiryar da mu wa qala ta'ala amma kaga in dan uwanmu ne a halin sunna ya zama gona kar Allah ya sa ya ba mu ko dari dole da yawa addini aiki dole ya kula da sunnan nan kuma mu masu wa'azi zai rage mana da yawan wahalar da annabana zai rage mana don mu faɗi ɗaya muka yi bamu da ƙarfi to yanzu ga hukuma mai ƙarfi ta kaga dole yanzu shikenan da sai a kama executive na abubuwan da muka cewa hmm ka gani to Allah ya shiryar da mu ya gwada mana mutanen nan sun haɗi wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina farraqu dinahum lalle waɗanda na rarraba addinin su wa kanu shi'an sun ka zama kungiya kungiya wanda kun kai kungiyar da kungiyar Kaduna koko sun ka zama kungiya kungiya lissa minhum fi shay'in ka annabi baka cikin su da komai daga da don haka annabi bai tare da rabuwa rabuwa alkhairi ce ko sharri sannan ko cikin kungiya kuma an koma zanna kuma a koma darewa kallon hadarin kaji aka dole sai an yi hankuri ya ku jama'a sai an yi hankuri da abokan zama sai an yi hankuri da yan uwa addini bai taya sai an yi hankuri dama aljanna ta masu hakuri ce تلك الجلة التي أورثتموها يا الله كتاب game da aljanna an baku ita wajazahum bima sabaru jannatan wa harira Allah ya saka musu saboda hankurin da sun kai ya saka musu jannatan da gidan aljanna wa harira to sai alheri ta gani don hakan ga aljanna sai an yi hankuri ya ku jama'a komi addini sai an yi hankuri zamantakewa sai an yi hankuri da haka ku yi hankuri da juna a zanna kada a rabu sai ya ce waɗanda sun ka rarraba addinin sun ka zan ƙungiya ƙungiya lasta minu fi shi kai annabi baka cikin su da komi ashe baya cikin sunnar annabi rarrabuwa kun fahimta don haka kada ku kuskura ku yi encouraging din rabuwa ku yi kokari duk inda kun ka ji musulmi sun rabu ku zama sulhu a tai a sulhanta su sai a zan abu guda haɗin kan musulmi shine karfin su rabuwarsu kuma shine karayar su Allah ya raba mu da rabuwa inna ma amrun illallah al'amarin su yana ga Allah sun mai nabi'un sannan Allah zai ba su labari bi ma kanu yaf'alun dangane da abin da sun kazan suna aikatawa a gani rabuwan nan da kun kai sai kuma Allah bayanin me yasa kun ka rabu in ka ce kuɗi Allah ya ce to kuɗi ka sa a rabu ko raba min addini ku dare masoya na su zan kashe biyu su zan ka kiyaye da juna akan abin da bai ka akan kuɗi akan mukamai akan kujera shegen hakimi wanda ba ta da albashi to a ji tsoron Allah wasa bata fi sunani ya tabbata kuma cikin sunan littafan kutubu sunan kenan ko sunan abi dawud da tirmidhi da nisa'i da ibnu majah sune kutubu sunan da sauransu al hadithu alladhi sahahu tirmidhi hadisin da imamu tirmidhi ya inganta shi an al irbad ibn sariya daga irbad dan sariya kala ya ce wa adana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya yi mana wa'azi mau'izatan baliga wani wa'azi wanda ya kai matuƙa ya isa matuƙa ga tsoratarwa zarafat min haluyun idanu sun zubar da hawaye daga wa'azin nan wajilat min halqulub zukata sun razana game da wa'azin nan faqala qa'ilun sai wani mai magana cikin sahabbai wa'inda naji wa'azin ya taba zukatansu sai ya ce ya rasulullah ka anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi kamar wa'azin mai ban kwana fa ma za ta ahadu ilayna to wani alkawari za ka yi mana wace wasiya za ka yi mana faqala manzon Allah ya ce usikum ine muku wasiya bis sam'i da saurare wa da'ati da biyayya gawa ga shugabanninku na addini kaga shugabannin nan na kungiyar nan namu Allah ya wajabta mu yi musu da'a mu yi musu biyayya amma don Allah su ko su ji tsoron Allah game da mu kada su haddasa abin da zai jawo mana rauni abin da zai jawo mana rabuwa rabuwa sharri ce su yi kokari su ji tsoron Allah game da mu mabiyan su yi kokari su hada kansu mu ƙara ƙarfi jama'a sai mu samu yanzu kana magana in ka ce da sai ce wacce izala don Allah da baki ya ce wacce suka ce ko yabo suka ce wacce izala to yana nuna ma izala ta rabu don haka ɗebe muna wannan takaicin makiyar da yawa aka ce muna wacce izala ka kai in ka ce izala ce wacce ta ka sai kyalkace da dariya eh it's painful ga duk mai kishin izala wannan magana ciwo gare ta sai ce wacce kake yi za nuna ai izala ba guda bace to ku yi kokari ku mayar ku dunkule mun ita zan guda ma zakin wando na ku ban mu da su za mu ci gaba da karanta musu hadisi sai sun ja wando nan nan na na ba ai ba kyale za mu yi ba don an haɗu ci gaba da jan falengo amma dai mu zanna tare da su da falengo nan yahi a mu kyale su mun mun ka kyale su shi zai sa sharurruka zayyawa kuma ga nan ya cika da su har abin da ya tabbata wanda bai da sakani suna nan suna suka don me saboda mun rabu da su yanzu in ga irin su jalu jalingo irin su masu hayakin kai irin su giru da sauransu ka isa ka soki wata sunna amma tun da babu su kusa yanzu na nan suna biyar sunnoni annabi suna suka don min jawo wannan saboda wagga kofa da an ka bari shi ɗaya samu ya shigo cikin rabuwar da an kai ku jawo mana su don Allah mu haɗi kowane masallaci a sariya da sauran da bulugul marami ko gani yadda za ku sha mamaki waccan haɗuwa da an kai mutumin su nawa ya baro su bai koma biyar su ba da sun ka koma ban ɗarewa kaga ashe alheri ce su kawaidi a can suna karantar da mutane mu ko bulugul marami da riyadu sa da bukhari da muslim da abu dawud annan muna karantar da mutane ana dai in ka shekara ɗari kana karantar da kawaidi da an sa bulugul marami duk kawaidin na ya zube na mai kawaidi ka jayayya da balle yanzu haka akwai wani masallaci wai bukhari aka sa sai sun ka sa kawaidi wai da kawaidi za a suka bukhari kawaidi yayi kaji don haka ku bari a haɗe in an ka haɗe insha Allah ta'ala abubuwa zai za a gyara sannan mutane da zai da sun ka ruɗa in inda da za su dawo su bi sunna Allah ka gwada mana an haɗe to sai wani mutum ya ce ka anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in fa ma za ta ahada ilaina qala fa qala usikum bis sam'i wa da'a yace ina muku wasiya da saurare da kuma da'a ga shugabanni shugabanni na musulunci haƙƙi ne a saurara mu umarnin su ayi biyayya fa innahu domin yadda al'amari yake manya ishminkun duk wanda ya rayu rayuwa mai tsawo daga cikin ku ba'adi baya na fa sai rabtu lafan kasira da sannan zai ga sabani mai yawa Allah ƙara tsira da aminci ga annabi in su ba su gani mu mun gani ha abinda bai kamata a yi sabani bai ga shi nan ana sabani game da shi addu'ar mu wannan sabani Allah ka fitar da mu daga gare shi duk abinda an kai sabani Allah ka daidaitar da mu ga abinda yake na gaskiya sai annabi ya ce fa alaikum bi sunnati to ga maganin sabani nan ba annabi ya ishara ga al'umma ce cewa za a yi sabani ba to menene mafita ga sabanin yan sabani yayi yawaita ga addini me ya mafita ga mafita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar bai ba al'umma ce cikin duhu ba yace fa alaikum bi sunnati ina umarnin ku da biyar sunnata wa sunnatul khulafa da kuma sunna khalifofi ar-rashidin shiryayyu al-mahdiyyin masu shirira min ba'dina bayana ashe wannan ita ce maganin saɓani biyar sunna annabi sunna khulafa'ur rashidun kun fahimta tamassaku biya annabi ce ku yi riko da ita wa abdu alaiha bin nawajir kuma ku yi cizo akan sunnonin nan da haƙora ma'ana cizo da haƙura ko riƙe ta riƙe domin duk abin da ka riƙa da hannu wanda ya fiye kar yana ya fisge ba shi amma abin da ka riƙa da hauru sai dai in an haurun sun faɗi shine ma'ana kun fahimta wa iyyakum kuma ina muku kashe da wa muhdathatil umur da kirkirarron al'amurra ga abubuwan da ke ƙara haddasa saɓani nan bid'o'i don sanda dukkan fito da bid'a labudda a samu masu biyakka ga bid'an nan sannan kuma labudda kuma amrun ne lazimin kuma a samu wa'anda ka cewa wannan bid'a ce ba za mu yi ba jama'a al'umma ta kare ko ba ta kare ba ta kare yace wa iyyakum muhdathatil umuri amma in ka zo da abin da ya tabbata cikin qur'ani da sunna ko da wani ya musanta ba zai samu yan goyon baya ba insha Allah ta'ala ga musantawa dai yace ina muku kashe da kirkirarron al'amurra fa inna kullu bid'atin domin ko wace bid'a dalalatun fata ce ko ce bida bata ce in ji annabi Allah tsare mu daga bata ashe kenan biyar sunnar manzon Allah cikin wannan hadisi ya zan wajibi shine abin da zai tsayar da mu daga sabani sannan barin sunna abi bid'o'i shi zai ƙara bude kofar sabani shi zai kada mu cikin bid'a wanda za ta halaka mu Allah ya tsare mu wa qala sallallahu alaihi wasallama kuma annabi ya ce inna ahlul kitabaini mutanen littafan nan biyu mutanen linjila da attaura yahudawa kenan da nasara iftara kufi dinin sun rarraba ga addinin su Allah santain wa sab'in milla akan tabarki 72 sun kasu dariqa dariqa kungiya kungiya denomination denomination har 72 wa inna hadhihi al umma wannan al umma ta ta musulunci sa taftariku da sannu za ta rarraba ala 73 milla akan tafarki 73 Allah ya tsare mu kaga waɗanne ne tafarkin abin da ya shafi aqida irin mu'tazila irin khawarij irin shi'a irin jahamiya irin murji'a da masu kama da su har saba'in da uku ya'ani al'ahawa yana nufin masu biyar sun rai kullu hafin nar duk saba'in da uku nan suna cikin wuta illa wahida sai guda ɗai kenan saba'in da biyu duk suna cikin wuta illa guda wace ce wahiyar jama'a ita ce jama'a to kaga abin da ya wajabta mana biyar jama'a to waɗanne jama'a ne wa fi riwayatin cikin wata riwaya na hadisin kalu sai sahabbai sun kace man ya rasulullah wa ce jama'an nan ya manzon Allah wanda ita ɗaya za ta tsira ta shiga aljanna qala annabi ya ce ma ana alaihi wa ashabi duk abinda nake akai ne da ni da sahabbai na ma'ana duk jama'ar da an rike da abinda nake akai ne me annabi yake akai ne sunna kaga ahli sunna kenan don haka kakka kuskura ka saba ma ahli sunna duk inda ahli sunna sun kai can musamman ga aqida Allah ka tabbatar da mu akan sunnar annabinka Allah ka ba mu hankurin zama tare da 'yan uwanmu a halin sunna fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya bayyana anna ammatal mukhtalifin cewa gaba ɗayan masu sabani halikuna halakakku ne min aljanibain daga bangarorin biyu da wani bangare da wani bangare da bangaren ahalul kitabi da bangaren musulmi duk waɗanda ya zaɓa ne halakakku ne illa ahalus sunna wal jama'in bancin ahalus sunna su dai annajuna ita shi yasa ake kiran su firqatun najiya Allah ya sanya mu ciki wa ma ahsanu qawla abdullah ibn mas'ud menene mafi kyawun zancen dan mas'ud haifu qala lokacin da yace ko lokacin da ya ce man kana minkum mustannan duk wanda ya zama mai koyi ne daga cikinku falle ya stanna bi man kadmata to shi koyi da wayannan mutu duk wanda zai yi koyi ya yi koyi da matattu fa innal hayya domin raye domin wanda an raye la tumunu alayhi fitna ba amince ma fitina akai ne ka bi shi yau gobe ya darje amma wanda ya riga ya mutu an san wanda ya mutu ya mutu akan shirya to in ka bi shi ka bi wanda ya mutu akan alkhairi kun fahimta su wane ne matattun da dan masudi ke mana ishara mu bi ulaika ashabu muhammadin su ne sahabban annabi su yake nufi ba sun mutu ba Allah ya kare yadda da su kanu abdul hadhihi al-umma sun kasance su ne mafifita dukan cikin wannan al'umma abarraha quluban su ne mafi da'a su da zukata wa maqaha ilman kuma su ne mafi zurhin su ga ilimi ba wani wanda ya fi su ya kai ilimin su balle ya fi su wa ta takallufan kuma su ne fi karancin takallufi ga addini qaumun su sahabbai wasu mutane ne ikhtarahumullah waɗanda Allah ya zaɓe su li suhbati nabi domin zamantakewa da annabinsa sallallahu alaihi wasallama wa iqamati dini da kuma tsaida addininsa fa arifu lahum fadan don haka ku san da darajar su kaga mutane ne masu daraja kenan da masudu ko ku san da wannan daraja wattabi'uhum fi atharihim kuma ku bi su ga sawun su duk inda sun saka kafa kuma ku azata ku can kun fahimta wata masaku kuma ku yi riko bi masadacin da abinda kun ka samu iko min akhlaqin na dabi'un su wa dinin da addinin su fa innahum lalle su sahabbai kanu alal hudal mustaqim sun kasance akan shari'a wadda an miƙaƙa haka sun ka rayu haka sun ka mutu wa sayati li hadal ma'ana ziyadatu bayanin ƙarin bayani zai zo ma wannan ma'ana ta ma'anar maganar dan Mas'ud insha Allah ta'ala in Allah ya so inda qauli Sheikh gun maganar da malam dahawi zai yi rahimahullahu inda yake cewa wani ran jama'ata haƙan ko muna ganin biyar jama'an musulmi wajibi ne wasu waban kuma shine daidai wal furqa ko muna ganin rabuwa da su zaigan karkata ne wa azaban da kuma azaba Allah ka tabbatar da mu akan sunna ka ba mu ikon hankuri ga zama tare da ƴan uwan mu ahlus sunna to kun ji wannan ko to don haka ina umurnin ku da biyar sunna ya ku ahlus sunna ina umurnin ku da zama tare da jama'an musulmi sunna ina mu ka shedi daga fitowa da ra'ayi ko wani iri ne wanda wa gabace ka cikin magabata baka da shi yanzu Allah in dai za mu akan mu'adalci don Allah za mu ɗauka akwai wata ayar ƙur'ani da za mu yi sahabban manzon Allah da na karance ta daga manzon Allah fahimtar ta. In za mu akan mu'adalci za mu ɗauka akwai wani hadisi wanda fahimtar mu zai yi fahimtar sahabban da na ciro hadisin nan ga makin manzon Allah. Kaga a shi kenan in za mu akan mu'adalci mu tsaye da fassarorin da za mu a ƙur'ani ga fassarorin da sahabbai da tabi'un tabi'un tabi'un sun kai. Mu tsaye da ƙafafunmu ga fassara hadisi da ra'ayi game da hadisan manzon Allah game da ra'ayin sahabbai. shi an mu akan mu'adalci amma ka zo da ra'ayi cikin sahabbai ke da wannan ra'ayin baka iya kawowa kai da kanka san baka akan ka adalci ba tun da bayyuwa a ce duk sahabban nan su abubakar su umar su usmanu su ali su abu huraira su aisha dan mas'ud dan umar duk sahabban nan duk a ce kashi su sani eh in kuma hadisi ne a ce dukka su da manzon Allah ya faɗa ma sun ka yayi aiki sun ka gani sun ka ɗauko daga aikin manzon Allah a ce duk kafi su fahimta abin da manzon Allah ka nufi kai ka hanka kanka adalci ba ina fatar kun fahimta don haka jama'a ra'ayin mu ya tsaya ga ra'ayin sahabbai maganganun mu tsaya ga maganganun sa fahimtar mu katta ketarta su wannan shi an mu akan mu adalci kuma shi zai sa mu mutu da imani kamar yadda sun ka mutu da imani amma mu fito da wani ra'ayi ko mu yi wata magana sabanin tasu wallahi shi zai kai ba abin da zai kai mu illa ga halaka Allah ya tsare mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik